الله الرحمن الرحيم كما يندى kafin a gama fitanmu na yin waɗa illa aka faɗa cewa insha Allah ta'ala bayan shafin da duk zaman da nake a nan ba a taɓa sa wani littafi a kan ilimin tarika ba ta ce aka gana ilimin tasawufi to kamar an buɗe ƙofa zuwa shiga ilimin tarika inda ɗarikar an gina ta ne a kan tasawufi alhamdulillah bayan gama mu daga shi kanmu ba su za a sa littafin tarika za mu sa wannan littafi mai albarka miliyan ya tumuru wanda damar sunansa ma ya nuna matsayinsa domin abin da ake nufi mun ya tumuru buri ko fatan duk wanda yake muridi duk wanda yake muridi yana da fatan ya san abin da wannan littafin ya dosa kuma mai wannan littafin malami ne babba mutumin shugi da mai asali asali mutumin shugi da ne alamin ne alamin ne da shi da mai littafin nan da muke karantawa ran asabar na na ran asabar na usulul fikri duk sai asalin su da dukkanin su alamin yawa ne mutanen shugi da ne ya kuma tayyar mutanen murtayya ne da asalin kuma shi ne wannan littafin ya tafa wajen dewa daga almajiran shehu tijjani musamman sai shehu tijjani shi ne sayyidi muhammad al-habib dan ce sayyidi muhammad al-habib ma shi ne ya sa wannan littafin almajirin sa ne babba kuma bayan wannan littafin nasa yana da littattafai da yawa akwai yara kasu din nan da muka karanta na zulun nan na imrin to shi ma ya wake ta abin da yasa ba mu na ba da mu karanta fasan ba saboda fasan ba ta sadu da mu ba yayin ba ta sadu da mu ba amma ya wake ta ya yi littafi kuma akan tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da cikakken bayani a kan su ya yi dai littattafai da dama kuma yau ba su wajen hijira na da shekara dubu da nautan da sittin wajen dubu da nautan da sittin yi wa fati ya kai kusan shekara dari da saba'in kusan dari da saba'in da suka wuce wato dari da saba'in ba uku dari da sittin da nan sai yau da wafatinsa. قال من غير العالم المالكي الاشعري الاشعري المغربي المغربي المغربي المالكي الحمد لله الحمد لله الاولياء وحسب الحمام الانبياء ولله المجيد خير الانبياء وشيخنا احمد خير الاولياء حمدا جميعا بدوام المعاني على الخلائق وكل مسلمين ثم ثم على الصائم بما غير قول بقاء ومن به ختم من غير أبقاء صلاة وسلام وعلى أصحابه وآله بريء له كيف كيف ذلك ولكيف ذلك ranar da babin alam to malamin sai ya fara littafin nasa da sanar da shi kansa yi bayani a kan shi kansa saboda yana da muhimmanci kafin a karanta littafi a san wane ne littafin saboda abin da malamai suka faɗa shi ne a mafi yawa a mafi yawan halaye duk littafin da ba a san wayen shi ba to ba ta kasai ake amfaniya da wannan littafin ba sai dai a kaɗan ne akan akwai wasu littattafan wanda an amfana da su tare da cewa ba a san wanda ne su ba amma haka kaɗan ne abin da ya fi yawa da su ne littafin da aka san mai wanda ya fi an fa amfaniya da su wanda malamai suke faɗa izu ta'ali su majhulatu muwallifuha la yuntafa'u biha galiban littattafan da ba san wanda ya ba su za ta amfana ba to ya fara kuma yana daga amfanin irin wannan a san shi wane ne kuma ai masa addu'a don amfanin cewa ta dan littafi an karanta a bayansa duk wanda ya karanta ya ga ya amfana menene haƙƙinka a kansa ai ma addu'a kyakkyawa yana addu'a kyakkyawa kuma irin wannan yana daga cikin abin da ake kira neman samun soyayya ta bayan Allah na gari domin duk wanda ya ta bayan Allah na gari ya ga ya karanta littafi na wani wanda ya ga a cikin littafin nan ya ajiye ilimin ya ajiye matsaloli masu amfani zai so wannan to ka ce ka samu waɗanda suke mutane sai su fito ka su san ka ga sunan ka ga su kuma sun so ka sai zama ya amfane ka haka ɗin ya amfane ka duniya da lahira shi ya sa a magabata ma ya kasance akwai wanda da sun ga mutum ma musamman in wani abu na kirki to farko abin da suke sai sun fara tambayar sa ya sunansa ya sunan mahaifinsa daga ina yake saboda ko da bayan rabuwarsu da shi su ci gaba da yi masa addu'a neman samun soyayya ta bayan Allah na gari to قال ابن بابا اسم ابن بابا wato babatin shi ne sunan mahaifinsu shi kuma mai wannan littafin wato ya sunansa tijjani tijjani ya sa masa sunan shehu ne don neman albarka kamar da yake yana da ɗan uwa shi ne wannan littafin yana da ɗan uwa shi na yakin nasu ya sa wannan ɗan uwan nasa ahmadu ahmadu ɗaya daga cikin yaran nasa ya sa masa ahmadu neman albarka da sunan shehu tijjani ɗayan ma kuma sanya masa tijjani ɗin kawai yayin neman albarka da shi wannan ne wannan littafin kenan tijjani ɗin baba. wanda nasibar ta take ga Ali wato an ce shi wannan alifin yana cikin zuriyar sayyidina alikan abu talib amma waɗanda yake ba sun fito ba ne daga sai da su na fadina wato waɗanda yake sun fito daga sai sai sayyidina alikan shi ne muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya to aka shi ya fi shuhura cewa su waɗannan alawiyawan jikokin sai ina ali ne amma ba jikokin sai da ina fatima ba to amma shi akwai waɗansu ɗan kaɗan a cikin malamai wanda suka yi cewa a'a shi ba wannan alin da ake faɗa a cikin kakanninsu jikan fatima ne shi kansa jikan fatima ne shi ne wannan littafin akwai mafarki na da yau akwai mafarki da ya faɗa wani jamin tattara mafarki bai faɗa masa cewa shi ne ba sai ya ce to wanda duk yi wannan mafarkin lalle zai kan faɗi mani zai kan sanya da ta na faɗi mani to daga nan shi ne littafin ya tabbatar da abin da waɗannan ɗan kaɗan daga malaman tarihi suka faɗa ya fi zamowa gaskiya cewa su ɗin jikokin sanya da ta na faɗi mani to amma kuma da yake ya fi shuhura a harshen mutane cewa a kira su alawiyawa sai zama ya ci gaba da zama bisa haka yana kiran kansa alawi yana kiran kansa alawi asali wato istilahin ma mutanen magari yadda sai aka ce alawi ne shi to ana nufin dukan sayyidina ali ne amma fa ba dukan fadima ba eh dukan sayyidina ali ne amma ba dukan fadima ba kamar da yake mutumin magari mutumin magari magari sunan yanki ne daga ƙasa wanda yake mai girma to shi inda malam yake kusan shi ne a ƙasar magari almagari da aka samu su nisa a magari ya fi nisa a magari ita magari da akwai magari da adana akwai magari da ausat akwai kuma magari da akasa magari da adana wato shi ne wanda yanzu ya ƙunshi kamar inda ake kira a libya mafi yawan sashin libya na yamma da kuma tuni to duk wannan ana kiransa al-maghrib al-adala yamma ta kusa saboda suna kusa da misra ba nisa daga misra akwai al-maghrib al-awsat ya haɗa mafi yawan inda ake kira algeria a yanzu ya akwai kuma maghrib al-aqsa wanda ya haɗa inda a yanzu ake kira morocco da kuma mauritania yanzu da sahara to duk wa'annan su suna al-maghrib al-aqsa saboda sun fi nisa yanzu sun fi nisa to wanda yake kuma masabarsa take malikiya wato almaliki masabu wanda masabarsa yake bin masabar imamu malik radiyallahu ta'ala anhu to to alhamdu ya fara da yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji wanda shi ne ya sanya waliyai ya zama su ne magada cikakkun annabawa wato hamdin da malam ya kawo a nan ya kawo hamdi ne wanda yake mukayyadi hamdi iri biyu ne akwai hamdi wanda yake mutumaki shi ne kake kawai alhamdulillah duka faɗi cewa ba ka kawo wata ni'ima ka kara ba kawai kace alhamdulillah to wannan ya zamo hamdi ne mutlaki akwai hamdi mukayyadi idan kace masalan alhamdulillah allazi la tara awliya'ahu ko alhamdulillah allazi fata alaina ko abin da ya kama da haka in yabo da ka kawo sai da ka haɗa da wata siffa ta wata ni'ima ta Allah to wannan sai a kiransa hamdi ne mukayyadi sai ya zama hamdi wanda yake mukayyadi kenan to kamar wannan hamdi da malam ya kawo a nan hamdi ne wanda yake mukayyadi saboda kamar ya kaidance da cewa duban ni'imar da Allah ya ga halitta ta fuskar cewa da annabawa ta zama tafiya ya zama wannan karshen su ya zo shi ma rayuwarsa ta zan duniya ya yi aiko sai zama abin da ake samu daga annabawan bai yanke ba nimar Allah sai ya sanya wa'ansu wanda yake sun gaje su aka samu wa'ansu wanda suke magadan annabawa shi ne wato hamdu da ya kawo a nan hamdu ne wanda yake mukayyadi akwai sabani tsakanin malamai saka hamdu mutlaki shi ya ce ko ko hamdu mukayyadi shafi'awa da wasu da yawa daga malamai sun kafa akan cewa hamdu mutlaki ya fi saboda wannan tarihi ne da dinan Allah kawai ba wai kafin wata nima ta Allah ba shi yasa ake ya fi wa'ansu da yawa ko daga malamai malikawa da kuma yan kaɗan daga shafi'awa sun tafi akan cewa hamdu mukayyadi ya fi saboda an yi kayyade su da yawa yakan zama wajibi ma saboda duban da ni'imar a kayan su ne duban da ni'imar da Allah ya gare ka ko ga wani shi yasa ta iya zama wajibi kenan to shi yasa malam sai a cikin yake a nan ya bayyana tun farko cewa shi maliki ne sai zama ga shi farko abin da zai kawo ma ya fi irin tsarin malikawa ya kawo har da wanda yake mukayyadi wanda da su malikawa sun tafi a kan cewa ya fi ba ta yana yana koyar da mu irin yadda yake gani a ilimi ya yi zurfi a ilimai da yawa da na lugga da na usulu da na fikihu duk gamzo ne a cikin su to والزائر المرمية غير أنبياء إذا كما تشير يسمي النبي ya zama shi ne fiyayyen annabawa ba shi tsayin annabawa ba kamar annabi musallallahu alaihi wasallam alƙin ta annabiya ko annabi alƙi a hadiya kamar ya ce nabiya na annabin mu ka iya cewa kuma ja'ilin nabiya ya zama ja'ilu din sunan fa'ilu ne ka yi nasara da shi tun da ka sa masa alƙi an sa sunan fa'ilu ko sunan maf'uli ar ko ya iya yin aiki ko da amuri ne ma dan da malamin suka dawo ya kai sunan da alka fil muri da gairihi ilaluhu ka dukri eh wanda ya alka suka dawo cikin alfiya ya kai sunan da alka fil muri da gairiha ilaluhu ka dukri a to kuma ta yi cewa wal ja'ilun nabiyyi ya zama fara ta ja'ira tsayin da nabiyyi Allah ka sunan fa'ili ya matsolin sa na farko ja'ala yana ta'addane da matsolin guda biyu sunan ta'ilin da yake daga ja'ala shi ne ja'il shi na zai iya yin aiki ya ta'adda da matsolai biyu to na biyu tun shi ne matsoli na farko hayar tun shi ne matsoli na biyu ya wanda yake ya sanya annabin mu shi ne fiyayyen baki ɗayan annabawa dukkan annabawa ƙarƙashin sa suke to wanda kuma ya sanya shugabanmu shi ne shehin mu sai biya na da tijjani wa zalla ta'ala mu shi ne shehi a cikin dukkan waliyya shi ne shehi a cikin dukkanin waliyya to wato shi wancan ko da ka ce walja'ilin nabi sannan kuma ya halatta ka ce wasai hana ko kuma ka ce wasai hina inda ya tsaro ka jaranci shi na biyun da irafa zuwa gare shi to yanzu ka da fi a kai ya halatta kai aka fi bisa lafazi ko kai bisa mahalli ko ka ce wasai hana a hamada ko ka ce wasai hina a hamada yana cikin gurare tara inda ya halatta ya aka fi bisa lafazi ko a aka fi bisa mahalli يجب على الذي يثبت على محله في صفته حبا له ونسمي ان واسمنا وهذا ديننا وما عرفته من نزل كجسم كائن كجسم كائن شين نجر السور بعد سنكم يجب على الذي يثبت على محله في صفته حبا له نسمي ان واسمنا وهذا ديننا وما عرفته من نزل كجسم ان وما عرفته من نزل كجسم كائن شين نجر ومجرور بمن ثلاثة مدائسة فافهم واستدل to Allah ya zo mu bi da wani an da ya kawo kuma mazari wanda yake na tasiri yabo yabo ko wanda yake zai dawwama hamdan din maqulu ne mutlaqi Allah sarke shi ne da cewa maqulu ne mutlaqi yabo ya tabbata ga ubangiji yabo wanda yake zai dawwama zai dawwama ya bi mutum ne ne da kansa da hamdan din Allah na tsira ne ne da kai ya bi mutum dangane da hamdan jimlar ya dumu tunda ya dumu jimla ce ce ne ne fa'ilin an shafe huwa ya dumu huwa to ne matsayin ne ne matsayin jimla eh za a ci ce tunda ta zo bayan mutira ya ta ta zo bayan mutira tunda hamdan ai mutira ne kamar ya ce hamdan da'iman ne ta hamdan da'iman ji da wani ne ai yabo wanda yake yadda wani da dawwamin ni'imomin ta Allah ni na Allah ko koyaushe tana nan gabawa ba inda za a ce wani mahaluki kowa ya fita daga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nan kamar ya ce yabon wanda yake madawwami har abada har abada amma kuma da ya rata da ni'imar nan sai ya zama kamar wani ƙarin hanya ne na jawo ni'imomi tunda an faɗa cewa ne ka gode Allah rufe ni'imar ta to shi ko zai ƙara ma eh to ko ko din ka ce ko duk sanda ya ƙara ma sai ma ka ƙara ban gare shi to nan ka ƙara jawo ni'imar kenan inda duk sanda ya ƙara ma ni'imar sai na koyo to ku zai kara ma kuma wata to duk sannan kara ma kuma sai kuma kayi ya dan kenan kun farko ma ka gabatar da yadan cewa in dai ni'imar ta zo sai ku ka gode a kai shi ke nan ne ya zama ni'imomin sai ke sai sai su ta ruwa da zai ke nan ba yin cewa to bisa halitta muddin ni'imomi suka ci gaba da dawana da halitta da dukkan kawai musulmi ya ke ni'imar wadda take amma ita ce wadda ake ga duka halitta da kuma ni'ima wadda take hata ita ce wadda ake yi ga duk wanda yake musulmi ya ke kamar ya nuni ya ce ya ni'imomi ubangiji gaba ɗaya iri biyun da wadda take amma da kuma wadda take hata. Ina ana da sati. Ehe. Ma ka da kuma ta. Ehe. Ke gini ta. Sannan kuma to menene kasa da ake na biyu. Ehe. ليه بيت النبي نبي ولا الساكنات التي تركتها التي تركتها الصلاة وسلام بأمنك يثبت على الفاتح duka wanda yake ya buɗe na kan ugulika duk abin da yake za a rufe abin da ya nufi a rufe shi ne ya buɗe su halitta gaba ɗaya shi ya buɗe ta shi ne ya buɗe ta ta biyu a rasuli ishara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta biyu a tasirin da biyu in aka lissafa suna annabi sallallahu alaihi wa sallam muhammadu tasirin da biyu eh kada an ce sabi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a rasuli to wanda yake ya buɗe suna alalkati na ta ugulita wa man bihi to ko hukuma ko hatana ne to da wanda kuma hatana ubangiji ya ci kamar karsara karatu da yana sai rata daga nan zanne da hu da shi haka nan kuma salatu da salamu da sabbata rasa sahabbansa da alayensa na abuta ɗaukaka na abuta ɗaukaka to alhamdulillah to ruwa to to da yawa an tashi sai a ce al-maghrib wal andalus duk da ita ake ita gaba in ba ta kasar ake sauya ta ba a cikin magari mafi yawa an fitar da ita a ware ta
وبعد ذا الشيخ الاستدلال أوراده منقبة للجامع وهكذا نوع يكشف الخليفة يكتشف
يكشف الحقيقة في وجه اللازم للطريقة لعلنا جعلنا الإله من جنات جعلنا إلهنا من أهلها فيها وبعد ذا وبعد ذا bayan wannan bayan gabatarwa da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da salati da salami ga manzo sallallahu alaihi wa sallama shehun mu saudi ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu rubansa mai kamowa ne min jari ga duk wani mai laifi duk mai laifi in ya riko da wurgansa to kan riko rikan nasu da wurgan nasu da wurgan shi su gane zai samo shi daga wannan laifin nasa to na rikace ka waka da yake yayi hakika a cikin wannan wurgi zai bayyana ma hakikan wurgin ya yake ya kuma kowanne yake yaushe ake yin sa menene ke datawa da sauransu في وجهه a cikin wanda ya kai tijjani
لازم للدرجة wanda yake lazimi ga ɗariƙa wanda lalle sai an yi shi in dai ana ɗariƙa ba za a yi magana a kan wurgan da suke a hukurariyar ba wanda ba lalle ne sai an yi su dan ana ɗariƙa
جعلنا إلهنا ubangijin mu ya sanya mu من أهلها daga ma'abuta wannan ɗariƙa إله من فيها don fa- don alfarmar wanda ya tarar da ita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وجاه قبلها da kuma alfarmar fifikon da ke cikin wannan ɗariƙa don alfarmar ah, fifikon da da yake cikin wannan ɗariƙa eh wada da za ta zama mafi jani auraduhu min iratin lil jani san da aka ce auraduhu din ne na tsayinsa ko wala ake kuma zai ka ce eh eh auraduhu din na tsayinsa tsada yake daga shehu na tijjani shehu na tijjani rikabe ne ko shehu na ne kabe ne a tijjani ne a kayi a ce badali ne daga gare shi ko asibiyanu ko asibiyanu to a yi radu ne na tsayuka eh na muka za a na biyu to amma da za a ce badali ne daga wancan din ya fi da tsohon a ce badali ne daga shehuna a ce badali ne daga shehuna ai ka ga in shi mai mini da yake ya ce ba kan shi shehuna da shi ne auraduhu auraduhu ya sa badali ne ai masa ne rayu da cewa badali ne daga gare shi ai ya fi auraduhu za ka ce ta shehuna su jami sai aka kawo abinda ake ce da shi badalin ishtimali بدل الاستماع لتمييز الرسم ايه شيء لعبان شيء لعبان شيء لعبان من الرسم للجان فهذا نظما يكشف الحقيقة ما لكشف تواسط والانتياء الحقيقة أتكلم من طريقة في أمر به الله من الطريقة بغير بوسع من تلاجري أشكر طريقة فهكذا شكرا من الطريقة هكذا ne sunan ke ilimin tsarin sunan ke ilimin kuma akwai wata nujja a cikinsa akwai wannan nujja da ake cewa haka haki hakuma hakum hakunna da akwai kuma ɗaya nujja wadda da ita ƙar'ani wato shi kuma ya ake cewa ha'a ha'i ha'una ha'un ha ha ha'unna shi ne nujja da ƙar'ani wato da ita ha'un mutra'u kitabiya ha'un mutra'u kitabiya to نعم
أسلك التحقيق فيه وأسرت وأسرته إلى السرير سميته بالموت الأمين آخر رد الشيء أو آخر رد الشيء الشيء نفسه مولانا مولانا وهذا من التدوين
أجلس لمن يكون لكن من الدين المعين حكيم شاكر بلاد الحكم ما ذكرت لك في التحقيق هذا ما عليه هذا إن كنت
لما تلبت
yayin da na haɗar wa masalakar tabi'i ta farkin tabbatarwa ta farki na hakika fihi a cikin wannan wasan nawa na haskaka duhun da ke kan hanya na sa haske ya fito da duk duhun da ke kan hanya a wannan ɗariƙar ya zama duk wanda ke cikin ɗariƙar nan in ya karanta wannan littafin zai wadata zai san ya rukunan ɗariƙar yake ya sharuɗansa ya ake komai nata sai na ambaci wannan littafin nawa da mulwatu muluridi burin duk wani muluridi duk wani almajiri na shehu burin sosai ya zai zauna da shehu ya zai da shehu mai shehu ya tsora shi a kan to wannan littafin wannan abin ya tsosa ya kunshi haka ne
أخذ من شيخنا akiji wanda shehu na wanda yake ya tsoro da shehun mu asabidi wanda yake makatarci wanda yake makatarci wanda yake an gina shi ne rufe qur'ani da hadisi
لولا مخافة فيه من التقليد yace in ba domin ina jin tsoron kar in tsaranta ba ba don ina jin tsoron kar in tsaranta su masu karɓar littafin ya zama sun ƙosa ko ya musu tsawo ba من الرسول da na zo duk dalili da dalili ne na kuri da duk wata matsala da zan faɗa a littafin nan da duk wata matsala da zan faɗa a littafin nan sai na kawo dalilin ta to amma ina tsoron kada in ne na tare su na sauraron su ga na tsaranta musu
فكون to domin من المحيي ina roƙo daga ubangiji wanda yake mai shaidawa wanda yake mai shaidawa إلى شرف ya sarrafa min ya hore min in yi sharhi الشامل min zane da wannan wasan nawa wanda yake kyakkyawa sharin da zai zama kyakkyawa ya zama Allah bai hore masa yin sharhin ba ko kuma aka hore wa abokinsa mutumin ka sa irin sarki na sai bil arabin mustafi ya nufi da ya zo ya samu sablari na tsari an kula kasar zarkai shi ne wannan littafin yake kada masa damin ya aiko masa da littafin yake kaga da nan na kada da farko na ta kokarin in sauki a ciki da za a samu wanda zai tsaya daga yan uwa ya shirin saboda ni shagulgula na da ayyukan da suke kada na kula da ɗan shehu saboda shi ne littafin nan zahidin sau biyu hadidu ne ɗan shehu tijjani da yake koyaushe suna tare da su sai biya a jerin lokacin ba ya samun damar ya zauna ya rubutu wanda yake so to yake ce yake na samini je bai fito ya fito ya faɗa masa ƙarƙara a fili ba cewa ya sani amma dai ne na samini da ce ya haka to shi kai gaba da rubuta sai bayan nan sai sai Allah ya hore masa ya rubuta littafin sharhin wannan wato bugiyatul mustafi bugiyatul mustafi littafin da ya zama wato kamar mujawwana ne a ɗabi'a ba ma kuma da ɗariƙa tijjaniya ba da ba su ɗayan kasar suna sun kai domin duk wani abu da ake nuna na dalili na tasawun su da hanyoyi na tasawun su ta akai abu ya su mustafi ne domin duk ya su mustafi ya ɗauka da na wanda sunan ya su yi haka ya ansa sunan abin neman duk mai neman ƙaruwa duk mai neman ƙaruwa kan zai nemi wannan littafin zai ƙaru ko in Allah ya so to إن شاء الله yayin nan idan da a ce na wato lokacin da Allah ya hore ne sharhu يجب التقليد za ka yi kirari da gaskatawa
ما ذكرت da abin da na ambata ma a baya da nake komai ka gana faɗa a nan ina da dalili cikakke to yasan da Allah ya hore na rubuta sharhi zan kawo dalila a can da in ka karanta sharhi za ka san yadda na faɗa ɗin ba cika baki ne ba haka abin yake to da tabbatarwa duka tabbatarwa to yanzu Bismillahir Rahim
عزم على العلم لأنني لست لأني لأني لست إيه.
على النزاع وأنني تعجبت
لكنني أرجو من الذي كنت من الخطأ من الخطأ يجزي من الخطأ والتح- والتصحيح وأن يكون ذنبه طبابا إلى ارتفاع درجات المجاهد نجبا
وأنه سميع وأنه سميع على الدين النبي على دين النبي النبي وهد الشيخ الإمام الأيوبي قتل الأنام ضد والجود ضد الرسول سيد الوحيد عليه أذكار صلوات العشاء وآله شم الزراء والسحر ما اشتاق من الإله إلى ليلته إلى ليلته وهده وهد آل بيته نعم. هذا ka ji wannan fa
مع العلم wato bayan malam ya kawo cewa duk abin da ya faɗa a nan fa da hujja duk abin da zai faɗa a littafin nan nasa da hujja yana da hujja yana da dalili in ba don tsoron tsawaitawa ba ko zai sai ya kawo shi ma da dalili to sai ya zamo kamar haka ɗin da ya faɗa ya nuna kamar cewa ai sai a ilimi ya kai ne to a wato al'adar waɗanda suke maɗaukaka bayan Allah idan suka nuna wani abu wanda zai nuna kamar sun samu wani matsayi to sai kuma su dawo su yi tawaru sai su dawo su yi tawaru domin a shi ya sa matsalar da shi jami'ar Allah ta'ala ne yake magana cewa kaza da kaza ne biyu ya karbi ne kaza kaza da kaza aka ce to ya shi ka yake a ni ai ba komai bane ni ai ba komai bane akai Mm, to haza ka ɗi wannan famal in tare da sani da an ne lastu ahlan liza cewa ni ban zamo na cancanci wannan ba ban dace a ce ma na yi littafi a wannan ɗariƙar ba domin matsayina bai kai ba to cewa ni na mai da kaina karan bara na mai da kaina karan bara ne kawai
لأنني أرجو من الله lakin na ni لكنني sai dai kawai abin da ya sa na tsaya daidai littafin nan ba wajen duban isata ba ne sai dai na kauna daga ubangiji wanda yake mai tausasawa ga bayansa أرجو من الخطأ ya kiyaye ni daga yin kuskure والتحقيق na tafsiri ko juyar da ma'ana juyar da ma'ana
وأن يكون ظنه wannan waƙar kuma ya zamo wannan waƙen ya zamo sababa- sababi لارتفاع الدرجات النظرة da zuwa wato ɗaukaka ta a darajojin waɗanda suke zaɓaɓɓu saboda ɗaya daga cikin abin da ke sa bawa ya samu ɗaukaka shine ya bar wani abu wanda za a daɗe bayan sa ana ta amfani domin duk sanda aka yi amfani da shi shi ƙara ɗaukaka yake duk sanda aka yi amfani da wannan abin da ya bari a baya to shi ƙara ɗaukaka yake to
وأن لي سليم wa'ayi لي سليم ina roƙa ubangiji kuma ya karɓi raina على دين النبي bisa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi raina bisa addinin musulunci وهد شيخنا الإمام الحي ya karɓi raina kuma bisa san shehu mu shehu a madadani shugaba wanda yake tsatsarka
وإلى الع- وإلى العناء wanda yake kudubi na halitta والسفاة na abokin tsoron Allah والسجود na abokin baiwa
برسول سيد الوجود hujjar rasuli wanda yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidul wujudi wanda yake shugaban samuwa gaba daya
عليه أن يقاط صلوات الرجل yake tsarkakar salawatu rabbi tabbata gare shi وآله da kuma ta'alayensa
وسن الصراع wanda suke maɗaukakan farfajiya da kuma sahabbansa
ما اشتاق مؤمن ila ɗaya bati matuƙar mummuni ne bai je zuwa madina matuƙar mummuni ne bai je zuwa madina shi وحجه ne wannan littafin mai tsananin bai jan madina ne shi yasa kuma aka ce sai Allah ya kaddara masa ya fati a can din wanda yake begen sai ya zama haka din ya cika gare shi an karɓi ran nasa a madina Eh, dubu da mai can da sittin dubu da mai can da sittin wato bayan shau tijani da shekara talatin Eh, bayan shau tijani da shekara talatin Eh, ya sa yau- wato eh, a yau da fasinsa ya kai kamar eh, da ɗari da kusan tamanin ɗari da ɗari da saba'in da wani abu to
وحجه da sansa وحج آل بيته da san iyalin gidansa da san iyalin gidansa to alhamdulillah ilimi koyaushe kokari yake san annabi ya karu gare shi saboda duk abin da yake abin da zai kara masa san annabin yake da kuma san iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam
للشيخ رضي الله عنه ba da sanarwa kenan sanarwa kenan da shehu Allah ya jadare shi yasa wannan a a yau kamar maulidin shehu za mu karanta ga shi kuma ya dace da wakacin kaga wani taufiki ne na Allah subhanahu wata'ala ba wai tsarawa muka yi haka ba to amma kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara mana wannan tsari ne na Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara mana ya zamo ga shi wakacin maulidin na sanye kuma ga shi maulidin za mu karanta to alhamdulillah Allah ya kare mana muwafaqa a cikin dukkan lamuran to نعم ما أنجبت قولا من الأغوان zai yi a tsala ne a dawo nan manzo Allah da Allah da wani a dawo nan da wani أغوان الأغوان مثل أم شيخنا ورباني عائشة الدائمة الشيطاني وما لحوائية سفر كما لا هادي شيخنا إمام العلماء والواتي بجرى جئنا إلى بالمقدار نعم وحبه وصحبه الأخيار إذا أم إذا أنجبت جريرة ربا مبدلا مخضبا مخ- ممجدا مصودا نعم. من بعد هذا الشريط الديني بالشرف الديني اشترك الديني واشترك العلمي والديني والديني والديني محمد محمد نزل الفتى المختاري نزل الربا أحمد أحمد الفخاري نعم نزل المف- نزل المفخر الإيمان العالمي سيدنا محمد بن الثالث نعم فحل فحل حصل مظهر الإله حين ولد مفخر الأولاد التي حين ولد حين ولد بعين ما ولد بفرلها شهدت شهدت
أنبته الله نباتا حسنا في أرغاد العيش وأنوار الثناء وأنوار الثناء بين من أنشأه وخلقه وحلق وخلقه نعم بين الأعنان خلقه وخلقه وخلق نعم. فكان يجد يجد يجيب حاق من ذلك لبطنه لنحاب لا نحاب لا نهه لا نحه أم مهبل مقبل لشبيه بسيد العبادة عبادي أحسن كل هادر وبادي وحفظ القرآن وحفظ القرآن في سبع سنين سبع سنين عن شيخه العالم الدين المتين وبعد تجلى بالعلوم فجعل القانبة كالمقبول وخالد وهذا في خلاله أفضل سبب سبب فيها وخطره على ذاك التفكر نعم حتى والدرس والدرس وجرك أتى وجرك وذلك على جبال السجن سنه جبال السجن حين عم ونازل ثم ارتقت همته العليا الألية لاتباع الصالح الصوفية
نعم فجال في درج أهل الله عادة كل عابد أواه نعم. وعمره إحدى وعشرون سنة لله ذو أمه ما أحسنه فكان من جملة من أتاه من أتاه من أتاه من أولياء سته أثره الله سيدنا الجم- نعم. سيدنا الكبير خلفة خلفة الفضل وفضل- وفارس خلفة أحمد الصفحي وغير هذا هذا هذا
ثم تقدمنا كما تقدمنا ثم تقدمته العلية إلى اتباع الثالث الصوفية
ما عجبته إذن wata wata tsarkakakkiyar mace ba ta haifi ɗa ba minar gawani daga nau'in mata algawani wato jam'in ganiyatu mace wadda take nau'in ciya ko ko allati ganiyat da asliha wadda ta wadata da asalinta ko ko allati ganiyat allati ganiyat bi baiti abiha wadda yake ta wadata a gidan ubanta wanda aure da za ta yi don cika suna ne kawai ba wai don ana ganin nauyi ce ba domin ta ita ce jami'a to a duwata akwai sabani tsakanin malamai a kan da ake nishira kawa jami'a wanda ake gaggasa da bayani كما بيت الكعبة شر دعان الجوان أما إن وزلت من يكن فلا دعانه وهو أول دعان الجوان
في كل ما مضى من cikin baki ɗayan abin da ya shuɗe daga zamani
مثل أم الشيخ لا رباني kamar ina malam suka rigi shi ne mai cewa ne sun sunan mahaifiyar shehu tijjani shehu tijjani ba ko ba da ne ko ba da wancan wajen ba da wancan ne yake cewa akwai wanda ya zo to ga shi daman an ce masa ya je ya duba dubiyar ce mista dole ko ga shi ai an kawo shi a fili kamar tuli kamar in mahaifiyar shehinmu الرباني wanda yake na Allah عائشة الثانية ita ce Aisha sunan mahaifiyarsa kenan ba a samu wata mace ba wadda yake ta haifi ɗa irin yadda ita sai da sai da Aisha ta haifa الطاهرة wadda take tsatsarka الثانية alhasani wadda take kadangantacciya hasanin imratu hasanu sai da na afsanu yana faɗa yana yaban sai da suna aisha afsanu razanu ma su zannu bi ribatin wata su garsanin luhumin gawati afsanu razanu ma su zannu bi ribatin wata su garsanin luhumin gawati hasanu mace wanda take katangantacciya a kamanniya
kama da hawa me yasa shi aisha ta din aka yi masa fata shi ko ɗaya da shi aka yi masa kasara eh kan gairu musarifin ne gairu musarifin ne to
kama da kama da hawa kama da hawa ya ce ne faharun makarun girma da alfahari bai kasance ga wata mace wadda za a ce ita jinin sai da tuna hawa ne ba duk wata mace wadda take jinin hawa matar annaba adam to ba ta da girma ba ta da girman da yake
kama da hadi shafi kamalaha kamar yadda ya tabbata ga ita sai da tuna aisha saboda ta haifi shehu tijjani
imanin ulama wanda yake shugaba ne ga waɗanda suke malamai shugaba ne na malamai kamar yadda yake shugaba na waliyye
ciwon lawaki idan ka ɗauki waɗanda suka zo jirina waɗannan da yake sun zo da manzo sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi
wa hibbihi da waɗanda suka zo da jama'arsa wa sahabihi al-akhyar da sabansa zababbu to in ka ɗauke su duk sauran mata ba wadda ta samu fifiko da abin da ta haifa irin ita sai da tuna aisha ma ya ce shi su jami idan an bar idan an gabar bihi yayin da ta haife shi ko saboda ta haife shi eh iftin ta yi ta zama ta aliliya ce shi ya ta zamo saboda saboda ta haife shi ta yi kuma iftin ta zamo zarfiya ce yayin da ta haife shi Eh, ita yi ta kan zo ta alili kaɗan ko wanda ibnu malik ya faɗa da shi da wa'yansu kaɗan daga malamai wa alla lat zarfan a harfan wakila zarfa walil mufajati bi khulfin yulfa to yana daga gare shi to wato ya takan zo dai dan ta'alilu dan ta'alilu to
riban ta haife shi kuwa yana yaddaje abin yadda da shi musaddadan abin katartarwa mudahaban muhazzaba abin rairayewa abin rairaye ɗabi'o'insa gaba ɗaya mumaddadan abin girmamawa musawwadan ta abin baiwa shugabanci tun sanda aka haife shi yake abin baiwa shugabanci domin ya taso a cikin girma ne ya taso a gida ne wanda yake na manyan waliyai manyan malamai wanda da yawa a cikin su suna ɓoye walitakar su ne da ilimi na zahiri Eh, shi yasa sai ya zamo sun ɗauki ilimin kamar kariya ga matsayinsu na walittaka kakannin shehu tijjani dukkanin su manyan waliyai ne manyan waliyai ne amma kuma manyan malamai ne tare da haka to sai suka ɗauki ilimin suka turo gaba ya zamo don ya kare su ah, ya kare walittakar ta su shi yasa an ba wa'anda Allah ya tauhidi da ba sa gane walittakar ta su sai dai a gano ɗaukaka ta su ta fuskar ilimi sai dai a gano ɗaukaka ta fuskar ilimi
min ba'liha daga mijinta bisharafi wanda yake ma'abucin ɗaukaka wato a ibn baba ya fara ambatan mahaifin shehu tijjani kafin ya- ya ambaci mijin tsawa mijinta wato mahaifin shehu tijjani saboda aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani ya zo yake tambayar sa a cikin mutane wa ya fi kamata in fi girmamawa sai ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka da yace sannan wa yace mahaifiyarka yace sannan sai wa yace to sai mahaifinka wanda hadisi ne da imam muslim ya rawaito shi to ashe kenan yana daga girmamawar da aka fara ambatan mahaifiyar tasa an ba ta matsayin ta ne girmamawar da ta cancanta da nassin wannan hadisi to
ishtarabi wa daga mijinta wanda yake ma'abucin ɗaukaka a ɗiniyi ta yumɓu ta asali ta asali
wa ishtarabi al-ulumi wato saboda jikan annabi ne mijin nasa jikan annabi ne Eh, shi asali kakansa wancan na sama shi ne ya zo ainu ma da zama ya zauna a cikin tijjanawa su tijjanawa danginsu ne na wajen kakanni mata da ake cewa tijjani ɗin wato asali ba wai dangantaka su ta wajen mahaifa maza ba ne dangantaka ce ta wajen iyaye mata su wani tijjani ta ɗin su ne halaye shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ita kan tunanin aisha ɗin wato a tijja ita ce wadda take tijjaniya sosai ita daga kabila tijjani na ta ɗin ne amma kamar shi mijinta da ake cewa tijjani danganta shi ne ga halolinsa don uwan mahaifiyarsa to da kuma ɗaukaka ta ilimi mahaifin shan tijjani malami ne babba da kuma ɗaukaka ta addini mahaifin shan tijjani mai riko da addini mai kwarai ya haɗa ɗaukaka uku ga ɗaukaka nisba jika annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga ɗaukaka ta ilimi malami ne babba ga ɗaukaka ta addini mai ijtihadi ne a fannin addini yana daga ijtihadinsa irin yadda yake Allah ya masa buɗe abu da yawa har ya zamo rauhanai kan zo wajensa su ringa roƙonsa do Allah ko akwai wata bukata ta sai sa su za su yanzu yanzu sai ringa korar su yake yanzu su da su ko ku shiga tsakanina da Allah kar ku yadda ku ce za ku shiga tsakanina da Allah ba na bukatar zuwan ku kar ku daina zuwa wajena to Muhammadin shi ne Muhammadin Muhammadin da fatar mini ta farko Muhammadin na jalil fata shi kuma dan shugaba ne al-muqtari sai dai mutar sunan kakan shi tijani kenan to na dole babba shi kuma dan yaddaje Ahmadu ma'abucin girma shi ma wannan malami ne babba masani kuma waliyi babba النجل المفخر الإمام النجل المفخر دم wanda yake shugaba shi kuma Ahmad din nan sai shugaba ne al-imami shugaba fahali abin girmamawa al-imami shugaba al-alimi masani wanda baki ɗin malaman zamaninsa na wajen a zamanin suka sallama masa